والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة kamar yadda muka saba a karatun littafin at-tajrid sarih li ahadith al-jami' as-sahih littafin da babban malami Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Latif Az-Zabidi ya rubuta wanda an yi shi hijira tana da shekara 813 ya rasu 893 Allah cikin shi da rama ya rubuta muna a kitabu wanda yake kitabul usul go karshe-karshen kitabu na biyar shine kitabul usul wanda ya kulla mana wannan kitabun a karkashin shi yake kawo tarjama ta babubbuka wanda suke binciko mana fiqhu wanda za a fa'idanta daga hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tashi hadithi na 198 wanda Imam al-Bukhari ya kulla mai tarjama babu tasattur fil ghusl inda nas babu tasattur baban da zai karantar da mu suturce jiki fil ghusl wajen wanka inda nas wajen mutane kenan at-tasattur sa shamaki fil ghusl wajen wanka inda nas a gurin mutane a lokacin da mutum zai wanka kuma ya zamanto da mutane to abinda ake bukata ya zamanto ka sa wani labule wani shamaki a baya kun ga an karantar da mu in za ka yi wanka kai kadai go kenan za ka yi wanka kai kadai wannan babu laihi mutum yana iya cire tufafi amma inda mutane ba kenan shi kuma abinda ake so mutum ya zamanto ya sanya kenan shamaki an ummi atiya bint abi talib radiyallahu anha qalat ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه فقلت أنا أم هاني دق أم عطية أم هاني بنت أبي طالب أم هاني بنت أبي طالب إرواتي تسيرنا علي رضي الله تعالى عنه تنا دق تنكنا يا أبو طالب قالت تاتي ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم na tafi gura annabi sallallahu alaihi wasallam shekarar da aka bude maka aka shigar da addinin musulunci shekara ta nawa kenan aka yi fatawa maka shekara ta shekara ta takwas ko takwas kenan takwas saboda aka zahabtu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajattu yaghtasil sai na same shi yana wanka wa Fatima tasturu Fatima radiyallahu anha tana yi masa labule ma'ana tana mai suturce shi ta sanya shamaki faqala sai maki ya tambaye ta yace man hadi wace ce wannan kwa tunda kaga gurin kenan Fatima ce a gurin kenan namiji ba zai shiga ba saboda haka yace wace ce sallallahu alaihi wasallam fa qultu hina ce ana ummu hani ni ce ummu hani ana ummu hani ni ce ummu hani wannan ya nuna kenan fatima tasurhu fatima tana mai sanya labule ya nuna kuma labule din labule ne kakkaura shi yasa ma'aiki bai gane ba wace ce sai ce man hazihi wace ce wannan kaga kenan sa shamaki labule wanda kuma sabanin yin wanka na masu wankan tafki ko kuma ba san ko kuma waɗansu bandakuna da zaka ga za a yi gajejerun bandakuna ko kuma bandakin da zaka ga amma ya tsara mutum biyu zai iya shiga wani abu makamancin haka irin gwar zaka ga iri-irin wannan bandakuna wanda kawai ta ci barkatai zaka ga mace tana wanka can gefe ga namiji nan yana wanka yan gutsur gutsur gutsur na guri to kaga duka wannan ya saba ma tsari na addinin musulunci shi yasa ma a musulunci bai halitta mace ta tahi bandaki na gidan wanka in dai ba garura ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wannan fawajattu yaghtasilu wa fatima tasturuhu fa qala man hadi kaga nan kuma diya wadda take mace kenan wannan kuma babu laihi tsayuwata a gurin sala sai na wanka da manzala sa sai na cikin wanka ce man hadi ya nuna halak mutun yana wanka zai iya yin magana sabanin kenan abin da aka yi hani mutum yana biyan bukata na bayan gari an yi hani mutum ya dinga zance amma wanka wannan babu laihi ta ce ana ummu hani in aka tambaya wane ne kai kenan ba ta ba za ka yi ana kawai kenan abin da ake bukata ka sarraha da sunanka ni ne wani amma ka ce ana ana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wani aka cewa ya ce ana ya ce ana ana kenan abin da ake bukata ka ce ni ne wani ka sarraha da ambata sunanka ya nuna kuma ƙarshen hadisi akwai takrima ta yadda umu hani wani kahuri ne daga kahuran da aka ce duk inda aka gansu, gansu jininsu ya halitta ta ba shi mafaka ta ba shi kariya sai kuma sai na ali yazo zai kashe shi ta yi tattaki ta yi gaugawa ta zo ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imam al-bukhari ya maimaita shi a kitabus sala babu salati fi thawbil wahid multahifan bihi ya maimaita shi kuma Allah haka a abin da ya shafi kenan jihad babu amanin nisa wa jawarihinna mata ma suna iya ba da aminci wanda ya nuna kenan karramawa da addinin musulunci yama mata a kitabul adab babu ma ja fi za'amu sai babu araqil junubi wa annal muslima la yanjus bayan wancan babu ya nuna mana cewa lalle duk wanda zai wanka to abinda ake bukata ya suturtu ta yadda zai zamanto an samu cikakken kariya wadda al'umma ba za ta gan shi ba in ya zamanto gurin mutane ne kenan an abi hurairata radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'd turuq al-madina wa huwa junubun qala fa khanastu minhu fa dhahabtu fa ghtasal thumma ji'it fa qala ayna kunta ya aba hurairah qala kuntu junuban فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس باب أرق الجنب وانا باب زينونا منا هلا هلا هلا جبي نمي جنبا جبي نمي جنبا با نجسا بني با وأن المسلم لا ينجس مسلمي بي زمان نجسا shi yasa ibn hibban a ƙarƙashin wannan istinbati shi ma wanda ya tarjama babin cewa da za a samu mutum ne yana da janaba sai shiga rijiya ya wanka to wannan ruwan bai zama to najasa ba wannan muslima la yanzu musulmi bai zaman tawa najasa dan saboda sababin akwai janaba ta tare da shi bata mai da shi ba najasa ta yadda in ka taba shi kenan ka taba abin da yake najasa عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه ببعض طرق المدينة daga abu huraira Allah ƙarin ra gare shi ya ce lalle maki laƙiyahu ya haɗu da shi fi ba'adu turkul madina a bangaren hanya daga hanyoyin madina wa huwa junubun halin da suka haɗu da ma'aiki sai dai na abu huraira da akwai janaba tare da shi wannan ya nuna cewa ba wajibi bane da janaba ta same ka sai kayi wanka sannan kuma zama da janaba ba haramu bane ba ba haramu bane mutum janaba ta same shi sai bai lokacin sallah bai yi ba sai bai yi wanka ba yanzu rashin yin wankan shi bai cikin saban Allah inda zai zama to saban Allah in lokacin sallah ya zo ya shiga sai kuma yin wanka sau da aka huwa junubun ƙala sai ce fanka na minhu sai na ɓuya daga gare shi fa zahabtu sai na tafi ma'ana da ya ga annabi sallallahu alaihi ya tunkaro maci sarasan da an haɗu da shi da sabon yakan kama hannunsu ya musafa da su sallallahu alaihi wasallam to sai sai na abu hurera ya kyamaci ya guji kar maci sarasan ya yi musafa da shi alhali kuma da akwai janaba tare da shi a lokacin ya ce fan kharastu min sai na buye daga shi fa zahabtu na tafi fa tasaltu na je na yi wankan jaraba sun maci itu sai kuma na zo fa kala ya ce aina kunta ya aba hurera ina ka tafi abu hurera a ƙa'ida mutum yana bin bayanka ko kana tsinka to in za ka gusa ka sanar da shi ƙala kuntu junuban ya ce na kasance da janaba tattare da ni fakari ito an ujali saka sai na kyamaci in zauna da kai wa ana ala da tahara ban da tsarki wanda yake nuna girmamawa da ihtirami na maki sallallahu alaihi wasallam fa qala ya maki ce subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah wannan dan nuna kenan girma abin da kwantar da hankali na Abu Hurairah innal mu'mina la yanjus ai mumini baya zamantawa najasa waɗanda suke najasa mushrikai innamal mushrikuna najasun ma'ana mumini bai zamantawa najasa ko dai wadda take ta zahiri ko kuma najasa wadda take kenan ta batini malamai suka ce mumini kai tsaye kenan babu sabanin cin cewa mumini bai zamantawa najasa to amma mushrikai da ubangiji subhanahu wataala ce innamal mushrikuna najasun sai malamai suka tantauna wace irin najasa ake nufi najasa wadda take ta zahiri ko kuma ta ma'ana ma'ana najasa zuciya ko kuma gangar jikinsu ake zancen cewa gangar jikinsu najasa ne in gangar jikinsu najasa ne kaga Allah subhanahu wata'ala ya halitta ma musulmi a wuri kitabiyya kuma alhali ita ma ne ai mushrika ce to kaga zai zauna da ita zai mubashara da ita kuma ba a ce ba inda ya mubashara da ita ne sai ya je ya saki arwalla ko kuma mutum misali cikin shi ya taba cikin kahuri sai ya saki arwalla kenan suka ce najasa ana nufin najasa ma'anawiya zukatansu najasa ce saboda najasa ta kawunci amma ba najasa wadda take kenan ta zahirin cewa in ka taba kenan dan adam zahirin shi ba najasa bane sai dai mumini shi kuma kenan shi yake da tsarki da cika ta tsarki duba da mumini yana wanka yana arwalla yana tsahara babba da wadda take karama wannan hadisi zamu ga cewa yana karantar da mu kenan yana nuna mana girmamawa da sahabbai suke mamaki sallallahu alaihi wasallam sannan kuma jibin mutum dan yana da janaba ba najasa bane sannan kuma mumini Allah subhanahu wataala ya karrama masu imani shi yasa sai ya ce kenan innal mu'mina la yanjus mumini ba zamantawa najasa wannan takarima ce da kuma girmamawa a bisayen da ubangiji subhanahu wataala ya tsarkake bayan shi wanda suka sallama suka yi imani da Allah subhanahu wataala suka kuma mika wuya ga dukkanin abin da yake karantarwa ta addinin musulunci Imam al-Bukhari ya maimaita wannan babul junub ya kharuju wa yamshi fi suq wa ghairi mai janaba zai iya huta ya tahiya a kasuwa kaga annabi sallallahu alaihi ya hadu da shi a wata ruwa a hanya wadda take ta kasuwa sannan kuma yanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake fita ya je uzurin duka wanda yake na ada na rayuwa wanda ulfi ya nuna shi yasa ma kafirai suke cewa mali hadha rasul yakulu ta'ama wa yamshi fil aswaq annabawan Allah suna mukhalata da al'umma duk abin da ka sani na misali saye da sayarwa da mu'amaloli waɗanda suke na tsakankanin 'yan adam wanda ake yi to annabawan Allah suna yi kamar noma kamar kiwo ma min nabi illa qadara ala ghanam kamar abubuwa na sana'o'i wa allamna san'ata labus lakum lituhsina labus lituhsinakum min ba'sikum kaga annabi dauda alaihi salam kenan saboda haka kenan duka suna ire-iren waɗannan ababe sannan kuma a gefe ɗaya kenan haka mukhalatarsu da al'umma shine yake nuna cikar kenan hanyar isar da sakonsu shi yasa su cakuɗa cikin jama'a ya fi su keɓance da iya ya zamanto ya yi cuɗanya da al'umma ya shiga gari ya yawo ya fi ya zamna a zawiya babu shi babu huta sai dai shi kawai a tardo shi to kaga cikin cakuɗaɗɗe ne shi da mutane akwai amr bil ma'ruf da kwai kuma mai nahi an munkar kamar yadda ibn umar yakan shiga kasuwa don saboda ya dinga ma wanda suke mutane sallama ya dinga ma mutane sallama to kaga mu'amalar da zaka yi da mutane za ta nuna ma wani hali ake ciki shin al'umma wace rayuwa kuma yanzu suke kaga sai ka samu damar ganin abin da bai da kyau ka musu hari akan wannan abubuwa mai kyau wanda aka samu na kasu kuma ya zama to ka umarce su shi yasa rashin yin uzula mukhalata da al'umma shine yafi kenan kebancewa ما يكيتي المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على عذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على عذاهم مؤمن da zai cakudadde ne ya cudanya da mutane kuma ya dauki hakurin cutarwa tunda labudda ita mukhalata sai an samu cutarwa to yahi mu'minin da zai killace ya kaurace ma al'umma sai dai wa in kana ga cikin cakudadde ne da mutane kai ma zaka zamanto kamar su la'alla kana da raunin imani kuma mutanen suna da waɗansu ababe na shubuha da wasu abu wanda yake na ficewa iyaka to kuma nan gurin kaga da aje a yi bai babu to abin da ya sai ka killace ka rage cakuɗaɗɗe ne babu naumin junibi na alaikun salam e shi ne yake nuni yana nuni akan yana iya zance da na waje ba a ba zai amsa sallama ba ana saboda yana cikin banɗaki shi kuma ba ambatan Allah subhanahu wataala ana sai dai kai ishara wanda zai zamanto kenan ya san cewa wanka ne kake kana iya masu magana amma ka mai da sallama ba ka mai ba eh ba haka ba kawai zance tunda ai kaga ita ma bukata ce ta kama kuma bukatar ma musamman kaga ta gaugawa ce tunda ta zo ne a gaggauce duba daga abin da yake faruwa na ba shi mafaka sai da na ali yazo zai kashe shi saboda haka a lokacin kaga abu ne wanda dole akwai bukatar kenan a bada amsa kai tsaye amma haka kawai shikenan dogaro da wannan kana cikin banɗaki kai ta zantattuka kai ta wannan to kaga wannan kuma ya saba ma abin da yake ladabi babu nomil junubi wannan babu zai nuna mana halaccin mutum yana da janaba nomil junubi barcin mai janaba mutum yana da janaba a kane ake bukatar ya zamanto ya yi barci shin kawai a haka nan zai kwanta ko kuma da akwai wani tsari da musulunci ya samar mishi an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayarqud ahaduna wa huwa junubun qala na'am idza tawadda ahadukum falyarqud wa huwa junubun daga sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suke yawaita tambayoyi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi gyaran ibadunsu Aisha radiyallahu anha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo barin duniya lokacin sai ayoyin Qur'ani suka fi aka fi yawan sabkan mai da wahayi saboda lokacin an samu da yawa wanda sun shiga musulunci sababbi kuma suna buƙatar sanin ahkam na addinin musulunci to sai suke ta tambaya kenan akan wannan annahu sa'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi ma ake ce ayar kudu ahaduna wa huwa junubun ɗayan mu zai iya kwantawa alhalin da akwai janaba ta tare da shi qala na'am sai ma ke ce kwarai idza tawadda ahadukum falyarqud wa huwa junubun idan ɗayan ku yayi arwalla to falyarqud ya kwanta huwa junubun halin yana da janaba a lokacin da mutum ya zamanto janaba ta same shi abinda ake bukata abinda yake aula abinda yafi ya zamanto yayi yayi wanka shine abinda yake ya zama yayi wanka shine abinda yake musamman kuma zai wanka dan samar da wani tazara ko da minti sha biyar ta yadda zai zama ƙohohin gashin da suka zamanto sun buɗe kenan an samu daidaito saboda haka sai samu ya yi wanka shi ne abin da yi babu damar ya yi wanka to kuma shi kenan a nan gurin sai je ya kama ruwa ya yi tsarki sai kuma ya zamanto ya yi arwalla sai zama ya yi arwalla duk da ita wannan arwallai ba ta halitta mashi yin sallah ko na abu amma za ta zamanto ta samar mai da kariya ga tsafta ga samar da nishaɗi kuma gashi za ta zama mai kariya da tsaro ko kuma ya zama to da ruwa akwai sanyi da yawa sai ya ce ya tsarki kenan ya wanke gaban shi kuma sai ya yi taimama sai wanke gaban shi sai wanke hannun shi sai ya taimama a lokacin sai ya kwanta saboda haka kenan ɗayan ukun wannan su ne abin da ake bukata amma kwantawa da janaba wannan yana daga wanda mala'iku ba su kusanta mutumin da ya zamanto kenan ya kwanta da kwai janaba kuma a tattara da shi to kaga in ya zamanto ba za a samu gadin mala'iku ba to kaga a lokacin kuma sai zama mi shedanu kuma sun samu dama ta halarta gurin to abin da yayi mutum kare ya zai kwanta da wannan yayi ɗayan biyun wa'annan kenan abubuwa kin alaikum salam bayan yayi kamar sai arwallah na e zai sake arwallah saboda ai tuntun ya kwanta kuma ita wannan arwallah ya yi ta ne dama arwallah ce wadda take ta abin nan kaga ayyin ta da ya kwanta ta ne saboda haka zai sake wata arwallah a kitabul ghusl babul junub ya tawadda thumma yana mai janaba zai arwalla sannan kuma sai yayi barci ya kawo wannan kenan mutum yana da janaba in zai kwanta yi wannan na'am ita wace a ita wannan ba wajibi bace mustahabbi ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu anshatul lil audi wannan shine yafi bashi karsashi dan ya samu karfin jikin shi da kuma kenan aikata wankewa gaban shi ya samu nishadi shine yasa ba ta wajibi ya ce shi yasa bai halitta yi wani abu na ibada tare da ita kamar ba zai sallah ba da ita kenan tunda ba ba da akwai abin da akwai janaba ta tare da shi kaga a wannan kuma ba ta samar mai da tsarki daga babban kari babul na babul izar takal khitana ne babul izar takal khitana wannan babe zai nuna mana a lokacin da aka samu haduwa na sallatu kenan biyu khitanan an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza jalasa bayna shu'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl daga sayyidina abu hurairah Allah karin ra gare shi yace maki yace idza jalasa a lokacin da ya zauna bayna shu'abiha al-arba tsakanin sasannin ta hudu sun majahadaha sannan kuma ya wahalar da ita ma'ana ya zamanto kenan ya iya matukar kokarin shi kinaya ce kenan akan abin da ya shafi mu'amala wadda take ta auratayya faqad wajaba al-ghusl anan wanka ya zamanto wajibi akan shi ma'ana koda kuwa ba a samu ba inzali koda ba a samu kenan zuwan nutfa ba to lalle mujarradin wannan ya wajabta mashi shi yasa a wata ruwaya sai zo illam yunzil sai zo illam yunzil a wata ruwaya ce idan lam sar khitana khitana faqad wajaba al-ghusl ko da ko ya zamanto hallau da akwai shamaki ko da akwai shamaki to lalle wajibi ne yayi haka nan ko da ba a samu kenan zuwan abin nan ba wannan ya nuna wajibcin wanka wanka yakan zamantawa wajibi ko dai lokacin da aka samu zuwa ruwa ba tare da kenan abin da ya shafi kusanta ba ta yadda mafarki ko kuma a'a zuwan nutsufa ɗin a fuska wadda take ta sha'awa yana wajabta mushi yin wanka ko kuma ya zamanto a'a an samu kusanta kuma sannan kusantar da aka samu sai ba a samu ba kuma inzali shi ma dai a nan gurin kenan wajibi ne yin wanka mujarradin wannan saboda haka hadisin innamal ma'u minal ma wannan hadisin kenan ya shafe shi ko kuma ya zama to hadisin innamal ma'u minal ma a lokacin da mutum yayi mawarki kenan in da yayi mawarki in an samu zuwan ruwa to wajibi yayi wanka in kuma ba a samu ba mujarradin wanka ne to kaga innamal ma'u minal ma kenan shi kuma a mafarkin da ba a samu ba me zuwan kenan wannan saboda haka dan mujarradin yayi mawarki amma wani abu bai zuba ba daga cikin shi to babu wajibcin yin wanka a tattare da shi kenan wannan shine ƙarshen wannan kitab wanda Imam Bukhari ya kawo mana wanda ya yi nuni kuma akan kenan wajibcin yin wanka cewa a lokacin da ya zamanto mutum musulmi janaba ta same shi to lalle abin da ake bukata tattare da shi a rama a rage zole abin da ina a rage zole su saboda haka kenan abin da yake kan shi shine kenan yin wanka shine wajibin da yake kan shi sannan kuma ya nuna mana kenan yadda mumini ake bukata ya zamanto tattare da shi da akwai kamala da kuma cika da kuma kenan tsafta kaga sabanin waɗanda suke waɗancan hannun hagun zaka ga iri-irin waɗannan shirye suwa kyakkyawa ta musulunci babu ita tattare da su wannan yasa sai suka zamanto sun samu wannan cancantar sifanta su da najasa innamal mushrikuna najasun kitab na shidda shine kitabul kitabul hayat ko hayat duka wannan kenan za iya kiran wannan din kenan al'ada da wannan suna shi ma dai kamar wancan ne wanda ya gabata zai nuna hukunci na mace musulma yanda ake bukata ta zamanto ta tsarkaka ta tsabtata a lokacin da ya zamanto al'ada ta dauke a gare ta da kuma hukumce-hukumcen da suka ratayu da mace a lokacin da al'ada take zuwan mata wannan yana nuna kamala na cikar addinin musulunci addinin da ya zamanto ya bibi keke da keke komi na mabiya addini don su zamanto cikakku kamalallu su zamanto tsabtatattu su zamanto ala basiratin kaga a duniya babu wani addini ko wata al'umma ko wata jama'a wanda suka samu irin wannan gatan wanda jama'a ta musulmi ta zamanto ta samu abin da zai fita daga cikinka an gaya maka ga hanyoyin da za ka bi dalla dalla dalla dalla don ka zamanto kenan ka samu cika da kuma tsafta da kuma kamala wannan ba komai ba musulmi ya kamata yayi sai gode ma Allah subhanahu wataala kaga dukkanin irin yanda waɗansu al'umma suke ga suna da wayewa to amma zaka ganka koma wannan bangaren sai kaga cewa wayewa ta shirme ce dan har mutum duk wayewa shi bai san bayan da zai tsaftata ya zamanto ya kyautata jikin shi to kaga ai abu ya zamanto shirme da kuma dabbanci babu kaifa kana bada'ul hayy babun wannan babe zai karantar da mu kaifa kana bada'ul hayd yaya al'amarin fara al'ada na mace kaifa kana bada'ul hayd yaya faru al'ada ga mace ya kasance ma'ana wannan lokaci ne aka samu wannan faruwar al'ada ga mace ana aisha ta radiyallahu anha qalat kharajna la nara illa al-hajja falamma kuntu bi sarif hidut فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما لك أنفست قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي لها غير أن لا تطوفي بالبيت قالت وطهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر أكتي على هاية لغة شين الصيلان اصطلاحا كما شريعة كما شريعة شين صيلان دم طبيعي kwaranya jini wanda yake na ɗabi'a sailani zubar damun tabi'in ya ta duhul unsa wanda yake kwankomo ma wanda mace take saba fi auqatin ma'luma inda bulughiha a lokuta wanda suke sanannu a lokacin da ya zamanto ta balaga kenan wadda take baliga kenan ba ga kowa haka yake faruwa ba sai ga wadda yake wadda take baliga kuma alama ce ta ko dai zamanto balagar ta wa qabila tai halil hamli ko kuma alama ce wadda za ta nuna daukan kenan juna tattare da ita sannan kuma alqur'ani sunna ijma'i duka sun yi magana a dangane da hukumce-hukumce wanda suka shafi jinin haida ubangiji subhanahu wata'ala ce wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid ya rasulullahi suna tambayar ka dangane da jinin haida jini na al'ada ka leka kaga Allah subhanahu wata'ala ne a cikin alqur'ani yake ambata hukuncin da yake da alaka da jinin haida a nuna ma addinin Allah ba wasa bane ba babu yanda za a yi Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani ya dinga ba da amsa filla filla dalla dalla ma faradna fil kitabi min shay kuma kai ka ce kawai zaka yi rayuwa yanda kaga dama saboda akwai matan da zaka ga kawai haka suke rayuwa wata bata san ba ma cewa ana yin wanka bata san ba ma cewa ana yin wanka to wani irin shirme kai haka abinda aka mishi rubuce-rubucen littattafai dangane da hukumce-hukumcen da yake da alaka da shi kuma kina matsayin ki na musulma amma biki san ba ma cewa da kai wani hukuncin da yake da alaka da wannan abin ka gani saboda haka wannan kuma yake nuna dukkanin dokoki na ubangiji subhanahu wataala addinin Allah to abinda wa ake so ka tsaya ka kula da kyau duk abinda ubangiji ya shar'anta shi addini ne to ba a barin shi haka karasube sai kaga an sanya tsari da dokoki da ka'idodi wadda shari'a din ta zamanto ta yarda da shi jinin haida ana kiran shi da sunaye daban-daban ko haidun ko nifasun ko darisun ko tamsun ko isar ko dahik ko arak ko farak ko tams ko akbar duka ana kiran jinin haida da waɗannan sunaye ɗin kamar yadda wasu da dama daga ciki kenan ruwayoyi na hadisi sun zo da wannan sunayen kamar yadda zamu ga bambance-bambance ambatansu an aisha ta radiyallahu anha qalat daga uwar mu'mine aisha Allah ƙara yarda a gare ta tace kharajina mun fita la nara illa alhajja tace bani zatan face hajji ne muka fita falamma kuntu bi sarif lokacin da tahiya ta kai mu har muka zo gurin da ake ce masarif ablaguran wannan namu wanda ina da yakinin cewa hajji ne hidutu sai al'ada ta zo mun alhali kuma gashi an huto da ragowar mata na sahabbai da kuma mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wancan lokaci za a je hajji to ga miji ga mata za ka ji hajiye ku je da matarka kowa da matar shi haka haka ake tafiya ba a san ba cewa kawai za a je haji mace kawai shi kenan a tura ta wanda yana daga ka'ida kaga ta musulunci saboda waɗansu hikimomi aka hana kenan bai halitta mace ta yi bulaguro na yini da dare sai tare da muharraminta ko da ko bulaguro ne na aiki haji saboda ba ta tsaro da kariya daga dukkanin wani cutarwa ko kuma tuzgunawa wannan karramawa ce addinin musulunci ya yi mamaci za ka ga guri inda za a ce maka ga mace nan gurin amma babu miji inda za ta biyo wani guri za su masa istihza'i amma kawai mutum yana tahiya da matar shi babu yadda za a yi wani ya zo ya ma ya ma matar shi izgilanci ko ya mata wani amma inda za a ce maka za ita ɗaya ce an ga alamun ba wani to wani ma zai dinga mata kiran kashi kaga an yi lokacin da mamace da ta da sau ma ya daga ma bayan da za a yi tabi guri to kuma ina ga sai ta yi bulaguro can gurin inda bata san ba jama'a kin kuma babu wani shikikinta babu wani shikikinta in kuma ya zama wani ne daban za ka gama ka ce abokinka amana ka san da kwai masu wannan a ai da abokina ne to ai kaga kaga ko kuma ka ce a wani kane kane na ne aiki akwai masu tura matarsa aiki haji tare da kanin shi aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ara'aita alhamu yace alhamul maut yaya kanan mishi yace mutuwa kenan mutuwa kenan karamin mishi kenan ga gani to akwai wanda za a ji aikin haji kuma shi sai gama da kanan kanan kanan kanan kanan shi eh sai gama da kanan shi shine zai je shi tunda ne an ce da muharrami to kuje ke da shi faraina la nara illa la jafara ma kuntu bi sarfi to fa dakhala alayya nabi sallallahu alaihi wasallam sai ma ke shigo guri na wa ana abti ni kuma halin ina kuka damu aisha da kuka aisha saboda gashi yanzu ta yi niyyar zuwa aikin haji da sauran rago duka mata yanzu munafasa ce ai yanzu za a je su siyo haji ita kuma kenan me wannan uzurin ya tsare ta shine damuwar ta kukanta saboda fi zalika falaita na fasil mutanafis sun kaga damuwar su safai wancan lokaci kanka tsere musu a imani mu kuma damuwar mu tserewa a kuɗi a kaza a wane ne su kuma a imani ka gani yanzu nan mutu ya tsere maka imani mu ai ba damuwa ma kaga sahu za zo ne ce a shiga ga wani guri ne shiga sahun gaba ga wani lungu ne shiga kawai kai shiga ban matsala eh ni nan ma ya muni ka gani eh ni nan ma ya muni kuma bai san ba wannan dan tsakanin wannan ya iya ya samar da tazara tsakanin su ta kai tsakanin sama da ƙasa aljanna wannan hakan da yace kai shiga inda za a nuna mushi da sai sai yayi abin nan saboda tazarar da ya ga benin da ya tura shi da kuma garabasar da ya samu mai da zai abin nan yanzu inda a ce kuma abu ne na samu ya yi wannan yanzu mutum ya tura kilin ɗin shi ya ce je ka wajen wancan maka sai ya ɗiɗɗe ne ka gani la na ra'ayi lana falamma kuntu bi sarhi fa dakhala alayhi nabi sallallahu alaihi wasallam ana abiki ma ki sai shigo ina kuka fa qala yace malaki me ya faru an fisti shin haida ce ta zo miki kaga malaki nuna damuwa da kuma kulawa lokacin da ka shigo ka samu matarka tana wani ne sai ka tambaya ba ko oho ba malaki an fisti al'ada ce ta zo miki qultu na'am sai nace kwarai qultu na'am sai nace kwarai qala sai ce inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati adam wannan wani al'amari ne wanda Allah subhanahu wata'ala kataba ya kaddara kataba Allah la aghlibanna ana wa rusuli kenan kitaba wannan kenan ta hukumtawa ce ba ta farlantawa ba kenan kataba Allah ala banati adam Allah ya kaddara shi ga mata banu adam ga mata banu adam shi yasa kace asalin kenan wadda ta fara kenan ita ce Hawwa radiyallahu anha lokacin da aka sanko da su daga aljanna saboda aljanna ba a al'ada da aka sanko da ita duniya sabanin cewa banu Isra'ila matan banu Isra'ila suka fara saboda haka to tunda Hawwa a haka nan ya faru kaga dukkanin diyanta su mami kenan sai ya zamanto suna yi shine asali kenan shine ya kulla mana baban asalin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke hodi dan ya kwantar mata da hankali ma'ana abu ne wanda ba ga ke kaɗai ba tun da Allah ya kaddara ma mata kenan yanzu ma ƙarshen ta a cikin su ma wata ita ma hakan zai faru ba daga gare ki bane ba to sai Allah sai ke faɗi ya kwantar mata da hankali faqad ma ya qadil haju ki aikata duk abin da ma'ana faqad if'ali shi yasa wata ruwa if'ali ma yaf'alul haj faqad ma ya qadil haju ki aikata duk abin da mai haji yake aikata ghaira Allah ta tsufi bil bait kawai dawafi ne ba zaki ba amma duk ayyuka da ya safi tsayi tsakanin safa da marwa duki qalat tace wa daha rasulullah sallallahu alaihi nisa'i annabi sallallahu sai ma matan shelayya bil baqar da sanuwa wanda ya nuna kenan miji ko da a halin bulaguro ne mutum zai iya yanka ma iyalan shi layya zai iya yanka ma iyalan shi layya sannan kuma asalin faruwar al'ada wani abu ne wanda Allah subhanahu wataala kenan ya kaddara shi ubangiji subhanahu wataala ya hukunta ga banu adam wanda suke mata cewa ala banati adam ya nuna kenan mata aljannu kakka ba kanka aiki wani ya ce ma wai aljana tana haida ko bata yi banati adam wani a ce maka taguwa tana haida wani a ce maka bishiya tana haida duka ala banati adam kawai wannan duk zaka tunkuɗe wannan abubuwan da suke na abin nan a ce ma wata dabba tana haida wata wace shi duka babu wannan eh kenan saboda ala banati adam wannan ya nuna kenan bukari ya fitar a kitabul ibab taqaddal hadil manasik kullaha illa tawaf bil bait sannan a hajji babu alhaji alarrahari sannan kuma a dai babu ƙaunin laye ta'ala alhaji a shurin ma'alumat da kuma babun taƙaɗi la'adul manasik kullaha illa tsawafi bilbait wadda take mai haida za ta aikata duk ayyuka na hajji tsawafi ne ba za ta yi ba kenan sai kuma kenan mutamir idza tafa tawaf al-umra thumma raja'a hal yajdihi min tawaf al-wada in har ya zamanto mai umara yayi tawafi na umara ya isar mushi kenan wannan sai kuma kenan lada na mai umara gwargwadon kenan kadarin nisuf gwargwadon kenan rabin abin da ya aikata sai kuma layya a nan ma ya maimaita shi babul udhiya lil musafir wal nisa kana bulaguro kana iya layya kuma haka kama matan kama sai kuma man zaba dhahiyata ghairi wanda ya yanka ma wani shi layya mutum yana iya kaga can gurin sai yanka ya yanka kuma tare da shi da matan shi kenan wani iya iya maka layya ba sai lalle ba kai kin kayanka wani yakan iya kambatar ka akan wannan na a karanta غسل غسل
باب غسل غسل الحائض بعث زوجي زوجها نعم.
وزوجه وعنها رضي الله عنها قالت كنت أبجل رأس رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم وفي رواية وهو في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرته في حجرتها نعم فترجل فترجل فترجله وهي حائض نعم باب غسل الحائض راس زوجها وترجيله wannan babu yana nuna mana ya halitta mace tana haida ta wanke gashin kan mijinta sannan kuma ma ta gyara mishi gashin kan da shi kaga anan gurin ya nuna dai wadda take mai haida ba najasa bace ba sannan kuma ba a bar ɗanƙyama ɗanƙyami bace ba mafi yawa lokutan da zai zama to kenan mace tana al'ada za a iya samun damuwa da waɗansu takura da wasu abubuwa saboda karamcin addinin da take da a wannan lokaci din to kaga in muka kalla sai kaga me take bukata a nan gurin lallashi da kuma kwantar da hankali da kuma rashin kyamata da kuma wanda shine abubuwan da zamu ga hadisan da dama duk suna nuni akan wannan wannan kuma ya nuna kulawa addinin musulunci ga dukkanin wani mai rauni musulunci shine ya fi ba da kulawa akan raunana gaba-gaban raunana ka laika dabbobi wanda ba su da baki da au- yara ƙanana da kaza hatta da dabba ne ka gani da aka san mai rauni ce batta da baki annabi sara sai ce kafa bil mar'i isma an yutayi aman yaqutahu ya ishi mutun zunubi ma ya tozartar da wanda kake ba abinci dabba ko mutum ko mata ko kaza yace allahumma inni uharriju haqqad da'ifai Allah ina ɗora laifi ga haƙƙin raunana guda biyu al-yatimu da mar'a mace da kuma wanda yake maraya to kaga musulunci yana bada kulawa akan dukkanin bangaren raunin mace sai ya leka wannan shi yasa yake ce arjalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa anha radiyallahu anha qalat kuntu urajulu ra'sa rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kasance nakan cajewa kan maki sarasa wa ana ha'idun at-tarjil shine share sarcewa gashin kai da kuma gyara shi da sanya mushi mai wa fi ruwaya huwa fil masjid yana masallaci yudni laha ra'sahu sai me ko mata kanshi wa hiya fi hujratiha ita kuma tana a dakin ta faturajjiluhu sai ta gyara mai gashin kan wa hiya ha'idun halin kuma alhali tana al'ada wannan kaga ya nuna kenan halaccin don mutum yana itikafi mace ta taba kanshi ko da bai warware mai itikafin shi ba sannan kuma tsafta da ake son mumini ya zamanto yayi wannan man kana lau sha'ran falyukrimu kaga karka bar gashin kanka in har namiji misali zai dinga cajewa sallallahu alaihi yana a itikafi amma ya mika gashin kanshi a gyara mishi min babi aula mace da zaka samu zan da wata ga gashin kan ma yana wari saboda kazamta banza da yi kawai ko kazamai ka gani to ko kuma ka ga namiji misali musamman matasan ne ka ga mutum ya bar wata suma ya ka ce gidan abin nan kai gashin ka tauri kigir gashi ne wanda yake ba wani mai tabshi ba ko abin nan yaushe za ka kuma halauka babu kudin man kirki na gyara shi ka bar gashi yana maka kwarkwata da wani kwarkwashi da wani abin nan ka gani shi yasa kake ga mafi yawa sai ka ga matasan duk da molanka to ka ka wata tuzuzuwar suma ka ashe kaga dole amusa ne zai shiga saboda sumar tauri gare ta to rashin wanda sai sa amusa ne sai shiga kuma sai kan ya zama holoko saboda sai mantuwa da wasu abubuwa duka sai su shiga ciki shi ne ka ga mutum ya yi gemu har yana neman horora kuma yana fama bugawa da birebe ai sai bai an da zama wani latije latije yana fama birebe ana ta ba yi ka fasa ba ka zama katon gardi ka zo kana fama da yan yara kananu ka ga kananun yara kuna ta abin nan da su da wannan wannan kin ne shi komi da muhallin shi to ka gani ma za a gyara kuma a tsabtace to amma irin gashi wannan mai tauri shi in kaje sai ka je ma ka aikata abin da yake kuskure saboda yake je kai kama da gashin dushen tun da in ka sa mai kin sai ya ci burbure ci burbure sai kamar na rasta to kuma wanda zai rusa ka'aba ma gashin shi irin wannan ne ka gani wanda zai rusa haka dushen ma wa huwa fil masjid yana masallaci ya nuna kuma yin tsabta wannan bai korewa zuhudu da kuma abin nan ka gani irin wanda zaka ga waɗansu kuma daga masu nuna gudun duniya su ma yaka ga mutum da wasu kaya da dauda da wani abin nan da wani salte wai tsoron Allah ne a a raggan kayan ka bai kara ma matsayin kami gurin Allah baka ji ba tsoron Allah kenan kaga tsoron Allah da yake zuciyarka shine gaba shi kuma wannan rasasa na jiki shi kuma zai nuna tawadu amma kuma ba dauda ba abin da ake zance ba zancen dauda ba ake da bambanci da raggan kaya da dauda kaya kaga da bambanci da wannan saboda haka dan kayi wannan bai kara ma mutum komai gurin Allah kaga babu wanda ya kai annabsa shine shugaban zuhad to amma kuma yana itikafi ya mai ko gashin kai shi sallallahu alaihi wasallam ana gyara mishi ko kuma kaga mutum kawai ya maida wa shi dan ya tsuho kawai shi ke ne maida kai shi kazami kurin babu wani gyara abin nan wannan duka kuskure ne duka addinin musulunci tsafta ke so inna allaha jamil yuhibbul jamal kale ka fuqaha wa suke zance an zo limanci wajen karatu qur'ani didde sunna didde shekaru didde kaza didde suka ce to he ale ka kyan riga da tsafta kun kawo limami wani da kalkali shi da kai saboda ita daudan ma tana sawa sai ka dinga jin wani ɗan damuwa baka sakin shi cikin mutane baka sakin shi ba cikin mutane to shi yasa kaga aka umarni in za a shiga masallaci Allah subhanahu wataala ce ya bani adam khuzu zinatakum inda kulli masjid so da yanzu za a haɗe shi a gama sahu amma ka zo kana wani ɗan rabewa kana ɗan takurewa shine ake kira ai miskini da kajan ce miskini maskana ai saboda kamar rashin hali ɗin sai sa sai ya dinga ɗaukan wani abu na kaskanci wani abu na wani to in ka zauna da dauɗa haka ne ka zo ka kai ne limami kuma ga kanan gurin azami ka gani to wannan kaga ba daidai bane tsafta daban kuma talauci daban babu qira'atul rajuli fi hajri imra'atihi wa hiya haidun babu qira'atul rajuli fi hajri imra'atihi wa hiya haidun ai iya daga ma abin da yake ƙara wankewa kwakwalwa yake samar da nishadi ga mai ilimi wanka wanka yana ƙara ka koma zaka ga wannan wanka yana ƙara wannan abu baka yanzu misali mutumin da yake da dauda ko a tsarin yara kan a makaranta ka dauki ka ga yaro mai dauda kana ganin mai dauda da wani ina ke cikin shugurin shi ma can wani kaikai da wani abin nan duk kana cikin yanayi na ina zaka yi to ka gani to su ma haka zaka ga matasan da basu samu kyakkyawar tarbiyya ba zaka ga mafi yawa a daudacen wannan to wani irin abincin zai da kirki yana yawo jagal jagal da abin nan kaga ba inda za kokolwa ta zama ta yi wani tunani ma mai kyau babu qira'atul rajul fi ajri mar'atihi wa hiya ha'id baban da yake nuna halaccin mutum zai iya karatu na alqur'ani kai shi yana a cinya na matarsa kuma alhalin tana al'ada duka wannan kamar wancan ne dai da aka faɗi tatsifi da kuma nuna tsari na musulunci yahudu in mace tana haida sukan hudda ta daga gari a maida ta can daji ana kallanta ma a matsayin shedaniya wanda suke kiristoci su kuma da ke kazamai ne jahilai ne akan addininsu su kuma mu'amala mata aure tana ga masu tsakankanin su kirsa babu ruwansu da wannan wannan ya sai kuma wanda sai al'umma musulmi mun kuma ka gani sai annabi sara sai ce if'alu isna'u kull shay'in illa nikah fa'tazilu an-nisa fi al-mahid wa la taqrabuhunna ta tahurna wa anha radiyallahu anha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hajri wa ana ha'id ko hajri ko hijri duka kenan da fataha ko kasra wa ana ha'idun thumma yaqra'u al-qur'ana kuma sai karanta al-qur'ani ya maimaita shi a kitabut tauhid babu qaulin nabi sallallahu alaihi al-mahir bil qur'ani ma safaratil kiramil barara saboda haka kenan kasantuwar namiji yana karanta al-qur'ani kaga an ce ma safaratil kiramil barara bai nuna halin ita dan tana da haida tana al'ada babu mala'iku a gurin kenan bai nuna wannan saboda ita ba a bar kyama bace ba ga gani sannan kuma taltifi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan akan wannan sai kuma yanda gidaje na gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da gidajen sahabbai yanda yake rayuwa kaga bambancin mu gidajen mu ayo da muke shan wahalar tarbiyya ba kowa bane ban ya shigo gida har ya huta yake da wata alaka da addini wani bai yi amru bil ma'ruf ba zai kaza ba zai karanta kawai ko uba ba mai shi to kaga duk abin da ake bibiya ai shine yake ginuwa ka shigo an yi sallah lokacin sallah ne wani ya yi sallah kaga ko ba komi ɗiyanka sun san sallah tana da matsayi wajen muhimmiyar abu ce shin wani ya yi sallah an yi kaza ina wani wancan ta yi kaza an yi kenan ka tattambaya abin da yake da alaƙa da addini to su da kansu yaranka kenan wannan abin sai zamana saboda duk abin da ake so wata rasu da kansu za cewa wani bai sai sallah ba kowa na bai ba sallah kowa na kaza to wannan shine shine zaka ga yaron da ake kula kan wannan inda wani yaro zai zagi ma in ba ba shigo za a iya cewa yauwa ne ya yi zagi yauwa ne ya yi zagi to kuma inda kaga a ɗiyanka za a ce yauwa ne ya yi zagi a yau sai ka gode ma Allah tun da wani yaron zagin ma bai lissahuwa musamman ma a ce uwar wadda take yan rafa ce a gara ko yadda su a gode ya ta yi zagi ya kai ɗari akwai da yawan zagin ta yi istighfarin ta yawa yawan zagin ta yi istighfarin ta yawa ya yi zikirin ta zagin da take ya yi zikirin ta yawa duk abin da duk yaron da za ta kira ya ta mai zagi sai ta karkasa an kalisawa ne ta ma wancan sha biyar ta ma wancan ishirin ta ma wancan kaza ko da ta kira ma an bai kusa kawai ta jayo wani ɗanyen zagi sai ta danna mushi a gari wancan ma haka wancan ma haka to kaga yanzu wannan dole abin wallahu musta'an akwai mushkila babu man samman nifas haidan wal haida nifas babu man samman nifas haidan wanda ya kira nifasi da haid kenan an faɗi cewa yana daga ma'anonin haidami nifas ko kuma haidha nifasan duka ana kiran shi kenan da wannan an ummu salama radiyallahu anha qalat baina ana ma annabi sallallahu alaihi wasallam mutaji'a fi khamisa idhibtu fansalatu fa akhadtu thiyab haidati فقال انفستي قلت نعم قد اني فاتجعت معه في الخميله دغا ام سلمى رضي الله عنها قالت تجي بينا انا لوكacin da ni ma annabi sallallahu alaihi wasallam nake tare da maki mutataji'a a kwance fi khamisa a cikin wata mayafi wani dara id hibtu khamisa khamisa kenan dara wanda take da kusurwa hudu id hibtu akai tsaye kawai sai al'ada ta zo min kenan wannan ya nuna ba ta yi aune da cewa lokacin zuwan yayi ba wal alla inda ta san lokacin zuwan yayi kenan da tuntuni ta kenan jajiki kenan a ba shiri sai hakan ya faru fansalantu tace sai na silali ma'ana sai na zari shine fansalaltu sai na jajiki fa akhadtu thiyaba hayati kenan da na zame sai na dauko tufafi na na al'ada kaga kenan tsari da kuma tsawon na musulunci irin wannan kuma aiki ne wanda iyaye a tarbiyya na banat kaga dole wajen bangaren tarbiyya akwai tarbiyya ta maza akwai dar- tarbiyya ta mace shi yasa biyayyen abu mace ka samar da mace ta yi tarbiyyar ta irin wanda sai kaga an samu rabuwa tsakaninsu da mace sai ya zo ya tattara yara mata kai to ta ƙaƙa shi ne sai ka ga mace ta tashi mata maza saboda maza suka yi tarbiyyata ko kuma ka dinga ga waɗansu mukhalafa ta yawa yanzu lokacin da wani namiji ya aure ta sai zama shi ƙin zai sha wahalar zamantakiya da ita saboda ba mace ba ta tarbiyyantar da ita babu ga iya abinci babu ga to ta gyara kanta ma bata da cikakken masaniyar wannan kaga ka cutar da rayuwarta dole ka samar da in babu wannan ka bar ta wajen ma'aikiyarta ita ce za ta iya tarbiyya nata yadda ya kamata ko kuma ka samu macen da za ta zamanto ta kula da ita ta dora ta akan ka'ida yadda za ta zamanto kenan cikakkiyar mace wadda take da kenan tsabta da wannan irin wannan banna mantawan lokaci an samu rabuwa ake ta fama a maida macen sai miji yake cewa daga cikin matsalar ta ma karama tukwana ya ce abinci ma da hannun hagum take ci ya ce abinci ma da hannun hagum take ci to kaga abin ya kai yana menene ya jayo wannan rashin wannan ne tarbiyyar da za a ba mace daban da wanda za a ba namiji dole mace ce za ta tsara mata ga yanda zaki ga yanda zaki za ta ci abinci ba cin abinci ba irin na kato wanda kawai cin abincin lakuru fa fa fa fa daga shikenan an ce an tafi namiji shine yanzu ya zo ya zauna ya miƙe kawana ci abinci ya bata lokaci yayi abin nan ka gani amma mace kaga dole da cin abincinta da yanayin komai dole tarbiyya daidai da tsarin tarbiyyarta to kai namiji ina za ka iya wannan to kaga ma'aihita ce za ta nuna mata yadda za ta gyara kanta ta tsabtace kanta ta kula da kanta a halin da ta shiga wannan yanayi ƙala anufisti sai ce al'ada ta zo miki ƙultu na'am na ce ƙware fada'ani sai kira ni kenan mi bayan ta yi wannan ƙunzugu in fatta ji a tuma sai na kwanta tare da shi fil khamila a cikin wannan dara kenan wannan mayafi wannan shi ma bukari ya maimaita shi kenan a babun nomi ma alha'id wa hiya fi thiyabiha dan mutun ya kwanta kenan mai al'ada tana saye da kayan al'ada ta yi kunzugu wannan ba laifi bane mana akaza thiyabal hayat suwa thiyabat tuhuri wanda za ta samu tufafin da suka keɓanci lokacin al'ada banda tufafi na tsarki sai kuma azumi babu qabla lisa'im kuma irin wannan zaka ga mafi yawa kumya da wannan in mace ta samu tarbiyya ba lalle bai zama an iya gane cewa ma shin wannan lokaci ne tana al'ada ko ba lokacin al'ada ba ce yanzu ne zaka gane zaman to kumya ta zama abin da ta zama ma zaka ce je ki sallah wacce ta ce ai al'ada nake yau ba babu kumya da yawa zaka ga wannan kana koya duk mai koya san da irin wannan abubuwa saboda babu kumya babu kumya abin sai ka ji wani kinkirin ka ji kamar kai abin ka gani ko kuma ka ga rashin tsari tufafin da ya kamata bai ma kamata a ce wani ya gani ba sai ga wasu a share su kau gashi nan gurin ana zubar da iri-irin wannan kaga duka wannan wauta ce da kuma sakarci ga mace har ta bar wasu ababe waɗanda suke ba su dace ba mijinta ya gani a ƙa'ida wannan abuwa bai kamata kwata-kwata a gani to duka wannan uwaye ne za su cire kumya su ɗora ɗiyansu a kan wannan in ko kika ce kina jin kumya ba za ki ɗora ɗiyarki ba kan haka to za ta zamanto kenan ta tahi kamar yaka babu tsari saboda ba kowa bane ba dole sai ya haƙuri kamar babanta gaga ba kowa bane zai wani sannan kuma ba rike bace za gidan wani ne fa za ta je ta ta zamna to kaga irin wannan haƙi ne to kuma mace ba za ta zama ta gina wannan ba sai mai ilimi in ka ɗauko da battar ilimin addini kuma ka yi ta banza hallo ka gani akwai irin yan share kwashe-kwashen wannan kaga kawai da ita daga lakwal sai lakwal aikin gida ma bata damu ta ma'ota balle islamiyya kawai ya jujo ma jujo a yi can a yi can shi kawai shi kenan ya yi mu an kwaso to ba wannan ɗin ba kai ma ɗiyanka za su zo wace irin tarbiyya za a samu musu babu mu bashi hartar ha'id wannan babu zai nuna mana kenan halaccin gama ciki da wadda take ha'id an aisha radiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in mubasharatil ha'id kuntu aghtasilu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid kilana junubun wa kana ya'muruni fa attasir fa yubashiruni wa ana ha'id wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana ha'id uwar mu'mina Aisha tace kuntu na kasance aghtasilu ina wanka ana wa nabi sarsani da maki min ina'in wahidin ta makayi daya kilana junubun duk tattare da mu kenan kilana junubun da akwai al'ada a tare da mu wannan kuma dan karantarwa da kuma koyawa kaga shi yasa mu kinhi ake koya mana inda hakan bai faru ba mu ba za a koya mana ba kuma in ku har mutum ya rayu ba tare da wannan kaga Allah zai mai hukuba ya mai wannan bangaren shi ilimi na addini inna Allah la yastahi min al-haqq shi yasa mujahid yake cewa la yanalu al-ilma mustahiyun wala mustakbir mai ku- jin kumiya mai girman kai ba ba zai samu ilimi ba in ka ce da kumiya to kaka za ka yi ta kaka za ka san kamar mutum ne yanzu mutum ya zama da fitar kuma da kumiya ya zama da fitar da kumiya ai akwai matsala dole wani ne ka tsare shi ka tambaye shi kana shan giya kana biya ma kanka bukata kana da kanka kana yin kaza ai ka huto an jike kirkiki dan ka ji saboda in ya kyala mutuwa zai in ka kyale baka tambaye shi ba ka bashi wani abu shi kuma da kai matsala sai ka jin yana shan giya kenan matsala shiga shi kaza a matsala kaza gare ni yaya kana biyan bukatar kanka da kanka to wannan abin da kake shi ya zama ka yaya kake kaza dole eh an yi kekirkegi akwai abubuwan da dole eh an yi kekirkegi ka gani mutum yana sannan sannan sak za ka tambaye shi in dai lafiya yake so to dole eh ya hoto shi ma kuma ya bayani dalla dalla su ba a rihe musan kare sai kama kanka Eh, saboda haka kenan labudda wannan ya zama min ina'in wahidin daga makai dai kilana jiru ma kana yamuruni fa attazir yana umarta ta in daura kenan fa attazir shine kwarjalle aka ce attazir kenan daura izar shine dan tohi ko kuma kenan zane da za a daura fa yubashiruni wa ana ha'id sai zamanto ya gama jiki da ni halin ina haida wannan dan nuna kenan istinas da kuma nuna rashin kyama wanda kenan shine cikakken karantarwa ta addini wa kana yukhriju ra'sahu ilayya yakan fito da kanshi gare ni wa huwa mu'takifun halin yana mai itikafi fa aghsiluhu in wanke mai wa ana ha'id ya nuna mace yi ma miji hidima shi ma nan shi yasa zaka ga wani lokaci ana samun matsala in ya zamanto yarinya da girman kai to akan samu matsalar wannan kaga saboda yanayin zaman aure yanayi ne da labudda a samu hidima wanda kuma hidima ba za ta yi ba ga masu tawali'u وفي رواية أنها قالت كانت إهدانا إذا كانت هائطا ديم إنتنا الآدة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها ما كي نفن غم جكيد إتا أمرها أن تتزر سي أمر جيت تدور إزاري في فور هيطتها أزامن هي في فور هي في فور هيضتها أزامن هيضة ثم يباشرها سي غم جكيد إتا wa ayyukum yamliku irbahu tace amma wane ne cinku zai iya mallakar bukatar shi kina abinda ake bukata yin amfani da matari ko kuma abinda zai zamanto an kare gaba dan guje ma kenan saba ma ubangiji subhanahu wataala na zai kewa a lokacin al'ada kama kana nabi sarsa yamliku irbahu kamar yadda ma ake ke mallakar kenan sha'awan shi ma'ana bukatar shi imam al-bukhari ya maimaita kenan wannan a gurare babu tarkil haidu sauma shi kuma wannan babu zai nuna mana wadda take mai al'ada ta kambarin muna da sauran lokaci Ah. tarkil haidu saum barin yin azumi ga wadda take mai haida haramun ne mace tana al'ada ta yi azumi sannan kuma wajibi ne sai ta rama sannan kuma in ta yi azumin bai yi ba inda za a ce ta yi azumin tun da haramun ta yi to he ta yi azumin shin yanzu azumin ya yi ko kuma sai ta rama a azumin bai yi ba sannan kuma ta aikata abin da yake haramu saboda haka kenan wajibi kuma bayan lokacin ya huce ta rama shi ma a wannan zaka ga matan da basu damu da addini ba mafi yawa suna tara azumi da yawa wannan watan na azumi ya zo an biyo ta wancan wancan sai kaga wata tana da azumin shekara goma biyar can can gurin shidda can gurin kaza sai ta haɗa shekara goma to a ina za a rama wa ma san kin sha ma azumin balle ma ai zancen a rama miki sai wa an je can kawai a gami to kaga ko ai da kai matsala in dai ba a gyara ba aka je lahira saboda rashin kulawa da addini babu tarkil ha'id as-sawm wasu kuma jahilci ne sai ga suna zancen sittu shawwal ka gani kuma alhali ho ita akwai ramu wacce akanta wa ma taqarraba ilayya bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa bai kusance ni da wani abu ba wanda nafi so kamar abin da na farlanta mishi أنا أبي سعيد الخدري سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى النبي صلى الله عليه وسلم يا فتوتكم في أضحى أيدي كودين لي أو فطر كوكما إيدين buɗe bakin azumi wannan sabanin bai cutarwa tun da dai sallar idi ce ko wancan ko wannan ilal musalla hilin idi famarra alal nisa'i sai ya huce gurin mata kenan ya huce wajen maza ya je can gurin mata sallallahu alaihi wasallam faqala sai ce ya ma'asharan nisa ya ku jama'ar mata tasaddaqna ku zama kuna masu yin sadaka fa inni tasaddaqna ku dinga yin sadaka fa inni kunna domin ni na gan ku aksar ahlin nar ku ne mafi yawa ga wanda suke yan wuta kaga wannan yana da hatsari kuma iri-irin waɗannan hadisai su ya kamata a dinga karantar da mata tsoratar da su don saboda su shiga taitayinsu kaga jinsi ne guda biyu maza da mata amma nan sarasan bai ce ma jinsin maza ba na gan ku kun fi yawa kuma tare da ga rauni na mata kuma kai kin kai aka sa amana a hannunka Allah Allah fin nisa'i diyarka ce matarka ce kazanka ce duka kai aka sa amana a hannunka to kai kuma hai ka watsa su kaga inda muke shan wahala yanzu duk inda zaka ga wata tsiya da wani abubuwa na rashin dacewa da hallaka na mace da za ta yi ba wa daga sama ba aka sako ta ba kuma batta da uba ba babanta yana nan kuna sallar shi a masallaci yana nan ma shine ma zaka ga wani dan gabare gabare zai ma ce kai kaza kai kaza kuma hon sai kai mamaki Allah wani lokaci sai kaji kumya to in har haka ne ta kaka kai zaka zo kana tawama da sunan wai kai ko malam ne ko liman ne ko kuma kai kaza ko kuma kai mai kokari ne ko la a ce ma kana da alaka da addini kuma can gehen aka je diyarka sai aga kamar diyar inyamuri ita da diyar inyamuri ba bambanci kawai kai ba ruwanka tuwo ne kadai zaka ba yara da tufafi da abinci shikenan to kaga irin wannan wajibi ne zamanto karantar da su hatta da ma ba wai ita mace tarbiyyar ta wahala ta ba yayin ka kai ta gida an kare ba kana tana gida ma dole sai ka dinga bibiya sallallahu alaihi wasallam har dare ya shiga ya zo gidan Fatima radiyallahu anha dan saboda kenan nuna mata hakurin zaman gidan miji da kuma jurewa da kuma kauda kai akan duk wasu abubuwa da kuma mai rashin yarda da kenan matsala na mace da za ta kawo duk wanda ka ɗauki ya ka bashi ka san cewa yadda ka san kana haƙuri da ma'ayyata ba ka san irin haƙurin ba da yake da ita shi yasa lokacin da annabi sai da na suka samu matsala da fatima da ya fita je kwanta annabi sarasan da ya zo me ya dinga kuma abaturab ka gani diyar aminta ka ce ta fusata ka to amma kai an samu matsala sarki ya zo ka ringa a'a ai ka mata kaza ai mu wannan wulakancin da kake mana ka ma rena mu ne kana jujuma din diyarka to yanzu wai me kake so kuma tai kai ne zaka yi ta tsayuwa kana kaza kaza kamata yi ka yi wannan kinshi akan wannan ita kuma ka nuna mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kaza wannan abin da maki sallallahu alaihi wasallam ya ce ki guje shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ni ra'atukun akthar ahlin nar fa qulna wa bima ya rasulullah fa qulna yaska ce wa bima ya rasulullah sababin me yasa ma'aiki muka zama haka qala yace tukthirna la'ana ma ki salasa yace kuna yawan la'anta tukthirna la'ana kuna yawan la'anta kaga wannan la'anta kamar na bayan wannan da aka bari shi kuma ta kaka za a samu ne in mace ya zamanto ba a samu mata tarbiyya islamiyya ba to dole za a samu ne shi yasa in ba kai ba hankali in ba mai tarbiyya islamiyya ba ce duk ɗinka sun zama marasa albarka saboda la'alla a rana ɗaya kowanne ta mai tsinuwa kamar biyar bakwai kaza kowa ka gani tunda ai ba ta ce Allah tsine maka kai wannan dolo ne wannan ba kai hankali ba wannan karshen ta dan gambara zaka zama duk da bata ma diya kai wannan kai je sai ka ce kaza ka gani to me yake jayewa duk karshen samun nutsuwa ne da abin nan duk sunnan la'ana wa takfurna al-ashir sannan kuma kuna butulce ma ashir miji shine kenan rashin ganin alheri da kuma ihsani wanda yake na miji ba a karuwa da kai babu ci gaba rowa gare ka ba a wane ne takfurna al-ashir duk irin kyautatawa zai kai mai ma kake a yanda mazaje suke ma matansu ka gani to kaga ire-ire wannan shine kufranil ashir din ma ra'atu min naqisat aqlin wa dinin ban taba ba ganin min naqisat aqlin daga ma'abuta tawaya na hankali wa dinin da kuma addini azhaba wanda suka fi tahiyarwa li lubbin rajul alhazim ga tacaccen hankali na ar-rajuli namiji alhazim wanda yake mai mai takatsantsa wanda yake kenan a fadake shine alhazim wanda yake ma'abucin takatsantsa min ihda kunna kamar ɗaya daga cikin ku irin wannan zaka ga irin wannan hadisan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi wanda kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ma yantu hawa inhu illa wahyin yuha wannan abin ubangi subhanahu wataala ne wanda ya halice mu antum a'lamu amilla shine yake faɗin haka amma sai ka ga wasu mata da suke ga wasu sun waye sai su dinga ga yin kamar wannan addinin musulunci wai mace ma hankalinta ma sai da ya nuna batta hankali alhali menene mata ba su yi an zo jaraba mata suna da matsayi kaza suna da matsayi ka ji wasu maganganun da suna iya sama mace ta yi ridda ka gani suna iya sama mace ta yi ridda to he ka ga da irin haka gefe ɗaya suna suka addini ku komi mace mace mace mace kagin to kaga wannan ba haka bane ba Allah subhanahu wataala da ya halicci jinsi na mace da namiji ya rakaba halitta kowa ba dai bane ba ba dai bane ba kuma sannan kake gurin kina mace he kin zama ke ma dole wai namiji in kika yi haka kina neman ki ki fandare ma yanda ubangiji subhanahu wataala dora ki Allah ya ce wala tatamannu ma fadallahu bi ba'dakum ala ba'd kar ku dinga gurin gushewar abin da Allah ku dinga gurin samun abin da Allah ya fifita junanku akan juna ka gani Allah subhanahu wataala ya ba namiji waɗansu abubuwan da ya ɗaukaka shi kan mace to ke mace kake dinga ganin dan mi ke ba a sa ke kaza kaza ba Allah ya ce haram kar a samu mace tana gure ita ma yanda Allah ya ma namiji wasu ni'imomi ko wani abu ta ce he tayi ka hada da ka hada da shi mujarradin cewa ma ki gurin ma kina son ki zama ɗaya da namiji mujarradin wannan ma haram ne tunda Allah ya ce wala tatamannu kar da ku yi gurin ma fadallahu bi ba'dakum ala ba'd abinda Allah ya fifita junanku akan juna to kar ku saki ma ku yi gurin wannan to gurin ma yin kawada da kawada haram ne to kaga anan gurin anan sarar sai ce mara to min hada sata aqal wadinin ban taba ba ganin masu tawaya hankali tawaya kuma na addini azhaba li lubbi ar-rajul al-hazim min ihda kunna mafiya tafiyar da hankalin kenan namiji kaga nan gurin ya aka ce ar-rajuli aka siba namiji kenan namiji kuma namijin ma ba kowanne ba alhazim wanda yake kenan a faɗake yake da takatsantsa yake tsayuwa a ce maka namiji misali malami mai tsayuwa gidan shi mai kaza mai kaza amma kuma sai ka gami mata sukan tafiyar da hankalin shi mutumin da za a ce maka mai addini ne mai takatsantsa ne mai ibada ne amma kuma sai ka ga mace ta tafi da shi misali da yawa da aka bada na ladanin da ya hau sama kiran sallah tsin kayo wata ɗaya kiristoci karshe me ya biyo baya kirista ya zama kaga ai shi a matsayin hazim ne makarancin ƙur'ani wanda shi ma haka ana tafiya je ilhaƙi da waɗansu kiristoci mahardaci aka gan shi ƙarshe ganin da ƙato kurwa a wuyan shi kaga ai makarancin ƙur'ani ne to ana zance hazin to kuma in aka ce maka mutumin da yake faɗakakke suna ta yadda hankalin shi to kuma ina ga wanda shi kuma ba a malisa shi shi ba a malisa shi kaga shi kuma min babu aula to wannan wai yana daga wahalar da muke samu kake gani wani abin kawai da ƙarfi da yaji ne yake hin ƙarfin mazaje da ƙirji da yaji ne masu taka tsantsama ya kaga in baka gama da taimakon Allah ba to billahi lazi baka kai labari wani abun ma sai ka ce ta ce to kai zaka ka mata wanda za ta arma in ka hana ta taje gurin arme a gida za a zo a ganta a ce ana son ta ga ƙauninta guda biyu sun tashi kai kuma kai tunani to ka gani haka ne ko kuma a zo bangaren abin nan in duka ka gaza kaza to ba dole ba mace ai yar ado ce aw man yunashu fil hilyati wa fil khisami ghayr mubin kawo mata kaza yi mata kaza yi mata kaza duk baka yi ba an zo arme kuma dole ka hankali kyalin nan ta je ta man ba gara ko rota za kai baka yi ba yanzu ya suka zo duka suka yi komun su kana hawa ma aka samu aka dimka ma wata ishar da ka yanzu yan kwarken suka fara sabke kaya ka ce ku da tariya na ku ku dole ka ja yar tabar maka shikenan ka je can gurin ka salale da mutanenka in ya zo su yi rashin mutuncinsu shi ne ka gai ka ringa mamaki aka gidan wani ana armi aka yi orkes shi da ba shi bai kujera ya gado ya kaza yi wane ne shadda shi ma ɗin kami aka yi sa kuma ya sai hana yanzu yadda aka zo wajen orkes ne zai ce a nan gurin allah ja za su yi to can gurin duka allah bai ɗora ma ba dokar sai a nan ya sa abin da wahala ha allah kare ganin lokaci ya sai mu tashi kan hadisi insha Allah lokaci ya wuce ko to mala alai a ba dole bane ya danganta da ɗabi'an mace zuwa mace ya danganta sai dai kawai dai bangaren wannan dan damuwa kin da wani dan kirzu da wasu abubuwa to dai namiji ya kamata sai kula da wannan radda kai aure sai ka kula da wannan insha Allah